بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yi wa Allah ta'ala godiya da ya ja rayuwar mai kama wannan yini mai taron albarka yinin laraba wanda yau ya yi daidai da 24 ga watan hudun musulunci wata rabi'u nisani yau hijira na da shekara 1445 yau ɗin kuma ya yi daidai da takwas ne kuna watan 11 takwas ko? takwas ga watan 11 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na darul Kur'an. wanda ke daura da gidan sanata muhammad najima goji da ke nan unguwar fantami a fadar jihar gobe domin ci gaba da darasi cikin littafin mana a ƙaƙa'ul musallin ma'ana kusakuran masallata na babban malami hafizin alƙur'ani muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala allah ta'ala ya masa rahama to kamar yadda ɗan uwa malam umar ya gabatar cewa wannan littafi kwarai da gaske abin bukata ne a gun kowane musulmi domin alaƙasa da ibada ta sallah ita sallah ita ce ibada da take maimaituwa sau biyar a dare da yini ba wata ibada da Allah yake so a dinga yawan maimaita ta kamar sallah yasa malamai suka ce sallah hatta fi dawafi a ɗakin Allah martaba a gun Allah domin shi ɗawafi a ɗakin Allah sau ɗaya Allah ya ɗora mana wajibi kuma shi mai kana da iko amma sallah kuma kullum Allah sau biyar yake kiranka in ma ba ka yin salloli na filfili a sallah ta farilla dole sai ka ji ka gabatar sau biyar a dare da yini in kana so ka zama musulmi to littafin iya da alaka da sallah kai tsaye ya sa ma ya sa masa suna akaba'ul musalli kusakuran masallata duk inda ɗan koyo yake baya rabuwa da kuskure dukkanin musallanan koyanta muke yi hata sahabbai ma sai da manzon Allah ya koya musu hata shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da mala'ika Jibril alaihi salam ya zo yayi sallah a gaban sa ya gani sannan kuma shi ma ya gasu gaban sahabban sa yayi sallah sannan ya ce musu sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yanda ga ina yin sallah saboda kai ya uwa wannan darasi darasi ne mai muhimmancin gaske bai kamata a ce an samu kishirwa ta ainihin halattar al'umma game da wannan darasi malamai suna cewa yadda wajibi ne mai ibadar sallah to haka nan wajibi ne mai je mai ilimin ibadar dan domin yin sallah da jahilci ba uzuri bane Allah ba zai karba ba Allah ta'ala ya mana jagora a gurguje shi malamin da ya littafin sunansa Muhammad Sadiq Mishawi mutumin kasar Misra ne duk wani ɗalibin ƙur'ani ko mai kaunar alƙur'ani ya san muryarsa in aka ce wannan karatun nishawi ne to murya ce sananniya kusan ma ya fi shahara game da karatun alƙur'ani gaskiya a rubuce-rubuce da ta'alifa da ba shi da rubutu da yawa amma alƙur'ani da rera shi to babu shakka iya cikin gaba-gaba a duniya wanda Allah ta'ala ya musu wannan baiwa muryarsa sananniya ce shi wannan ƙari'i an haife shi a garinsu na mashawa wanda iya kusa da alkahira a can kasar misra egypt yanzu an haife shi a 28 ga watan rabi'i thani wannan watan da muke cikin wannan wata to 28 ga watan aka haife shi shekarar hijira tana 338 a nan misra da take yankin afirka ta yamma iya cikin manya-manyan malaman duniya musamman game da rera alkur'ani da kuma sajjar alkur'ani a kaset-kaset wanda ya bazu kasashen duniya wanda Allah ne kadai ya san irin kasashen da muryarsa ta ji duk inda ake sallah to muryar wannan bawan Allah ta ji gun game da irin baiwa da Allah ta'ala ya bashi na rerawa da karanta alkur'ani kuma shi wannan bawan Allah ya yi shekaru ɗaiɗaiɗaiɗai a duniya har shekaru 49 haka Allah ta'ala ya masa arzikin yin wannan shekaru kuma dukkan shekaru masu albarka ya koma ga Allah a ranar 20 ga watan 6 shekaran shekarar miladiya 1969 wanda ya daidai da biyar ga rabi'u sani dai a shekara ta 1389 wannan bawan Allah rayuwarsa dududu shekara 49 ne amma Allah ta'ala ya cika wannan rayuwa albarka mutumin kasar misira ne sunansa muhammad siddiq mishawi iya da dan uwa muhammad siddiq mishawi abin da ya fi kwarewa shine karatun alkur'ani lokacin larabci yake ji balarabe mutum ya yi aure har sau biyu ɗaya matarsa ta haifa mai ‘ya'ya guda hudu biyu maza biyu mata ɗaya kuma ta haifa masa ‘ya'ya guda takwas biyar maza uku mata ɗaya daga cikin iyalansa ta rasu tun iya da rai a tafiya aikin hajji da ta yi a wata shekara kafin ta dawo Allah ta'ala ya mata rasuwa ya rasu ya bar ‘ya'yansa ga biyar ga takwas ‘ya'ya goma sha uku kenan Allah ta'ala ya masa arzikin barinsa a duniya da dai sauran abubuwa na alkhairansa da ba za su girgu ba wannan shi ne a takaici sunansa da ɗan takaitaccen tarihinsa da ƙasarsa da kuma inda ya fi ƙwarewa da shekarar da aka haife shi da kuma shekarar da ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda sanarwa ta gabata mun yi darussa guda 22 daidai a wannan littafi suna nan yanzu haka a sajjale a aji duk wanda yake buƙatar darussan masu midiya sun dora akwai wani link na darul fikir wanda iyanan duk wanda ya shiga zai samu wannan karatuttuka kuma iya neman ƙarin bayani ya sawa masu midiya za su mai ƙarin bayani kuma dalilin da ya sa mun tattauna da su jami'an masallaci da 'yan midiya da mu gaba ɗaya domin alkairan da al'umma suke ji har a ƙasashen waje suna bibiyar mu ga wannan karatu in ba kuma tabaran da muka buɗe tafsiri akwai wani wanda ya yi magana a ƙasar wace ƙasa ce ne? eh? eh sweden ko to ƙasar sweden ya yi bugu cewa akwai wata darasi da ya yi misin ɗinsu iya su yan media su harba masu su kaga karatuttukan kuma banda tambayoyi da muke sama da ƙasar mali sudan da ainihin nan su ghana su kamaru ba sa kirgwa wannan kusan kullum da kullum da irin wannan saboda ka sanadiyar su ta midiyar suke jin karatu idan an ce an yanke littafin an sa sabo ko an dawo daga baya to wa'ansu gaba ɗaya za su ji karatun ya tsaya a gansu amma ko alkhairan guda biyu ne idan mutum iya kishiro jin daga na ɗaya zuwa inda muka tsaya iya nan zai iya karɓa ya ci kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya shi karatu duk inda za a yi karatu amfani yake musamman karatu sallah kuma insha Allah wannan alfarma muka nema aka ba mu ta ci gaba da shi littafin idan mun je dab da kammala shi to su kuma hukumar masallaci za su yi nazari su ga irin littafin da ya kamata a mayar a madadinsa insha Allah Allah ta'ala ya mana jagora game da littafi yana da kyau duk ɗalibin ilimi ya mallaki wannan littafi yana da kyau shawarar dan uwa malam Umar ya bayar cewa samu wani bawon Allah ya siya wa masallaci abu ne mai kyau amma ka sani in an siya wa masallaci littafi to anan ba za ka bar shi ba gida za ka tafi da shi ba ana gama darasi a masallaci za ka bar littafi to amma an kai kana sha'awar ilimin za ka tafi da shi gida ka dinga nazari duk abin da ba ka gane ba idan ka zo wajen darasi za ka iya yin tambaya to wannan fa'ida ce mai ƙwarin gaske a galabiya duk wanda aka ci gaba ta hanyar ilimi tana aka ci gaba a galabiya za a ga littafin mutum da akwai fensil duk inda ya ji wata fa'ida duk da ya san littafin zai iya rubuta to da haka ɗaliban ilimi suke tare ilimi to ina sha bawa 'yan uwa ɗaliban ilimi shawara a neme shi littafin da ya wata biyu ko uku can baya ko wajen wata shida aka baya bai fi naira dubu ɗaya ba haka ake sai da shi a yanzu ma na san ba mamaki ba zai fi hakan da yawa ba amma in dai da akwai masu bukata su ba wa 'yan midiya sunayensu insha Allah za mu yi magana a kawo sai ainihin su fanshe shi a wanda ya kawo in Allah ya yi wannan shine abin da za mu iya faɗa game da wannan amma akwai fa'ida kwarai wajen mallakar littafin iya da kyau inda za mu tashi ga wa'an suna kusa zo da littafin za mu tashi a shafi na 43 kuma wannan shi ne darasinmu na 23 a littafin Allah. inda malin ya rubuta akba'uhum fi ahkamin ta ta'allaka bil azan kusakurai da masallata suke samu kusakuran da yake da alaka da kiran sallah kunga kiran sallah shine sha'air na farko na musulunci duk inda ka ji kiran sallah to alamar musulunci ne abu wanda ba musulunci ba kiran sallah an fahimta kiran sallah abu ne wanda yake bayyana cewa wannan gabar ko wannan yankin musulmai ne abu kuma kiran sallan nan ya samu asali tun lokacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an yi kiran sallah har ya nada ladanai guda biyu akwai bilal akwai kuma abdullahi bin umil maktub wanda aka ce makaho ne waɗannan ladanai su ne ladanai biyu wanda suka yi kiran sallah lokacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su kiran sallah har ya sa wa ansu daga cikin sabai sun koya musu kuma har ma yake cewa masu kiran sallah suna da wata alfarma a ce a ranar alkiyama za su tahi da siffa mai kyau daga cikin siffofin da Allah ke tashin mutane alkiyama kuma an ce iyaka nisan kiran sallar ladani to iyaka ladansa ke duk inda sautin mai kiran sallah ya je to ladansa ya jego saboda ka kiran sallah abu ne mai daraja cikin musulunci har ma malamai suke cewa da an san irin ladan da aka ajiye karkashin kiran sallah to ba za a yadda a nada mutum guda ladani ba sai dai a dinga ƙuri'a yau wani zai kira in wani ya canka gobe wani ya kira domin irin falala da ladan da ke karkashin kiran sallah to saboda ka wata sha'air ce ta musulunci mai girman gaske to malam ya ce akwai kusakuri da suke ta'allaki game da kiran sallah malik cewa na ɗaya alƙaulu bi sunniyatil azan wa'ansu daga cikin musulmai sun ce wannan kiran sallah sunna ne abinda suke nufi da sunna shine sunna ta yaran malaman fiqh sunna shine in ka aikata akwai lada in baka aikata ba kuma baka da zunubi wannan shine a yaren malaman fiqh idan an ce sunna abin da ake nufi kenan amma a yaren malaman hadisi idan an ce abu sunna ne to ko dai manzon Allah ya aikata da kansa ko ya faɗa da bakinsa a aikata ko ya gani an yi a gabansa bai hana ba idan malamin hadisi ya ce sunna to wannan yake ne idan malamin fiqh ya ce sunna to abin in ka yi shi akwai lada in kuma baka yi shi babu zunubi to abinda mala ya kawo anan wa'ansu sun ɗau kiran sallah a yaran malaman fikihu na sunna a gunsu ma'ana yinsa akwai lada amma idan ba a yi shi ba babu zunubi to wa'ansu haka suka ɗauka to sai mala ya ce wannan itiƙadin da fahimtar kiran sallah ta wannan yaran kuskure ne sai mala ya cewa zahaba al-ba'du ila al-qawli bil azan sunna wa'ansu daga cikin malamai sun tafi kyan cewa kiran sallan nan sunna ne an fahimta au mustahabbun kowa an su ma suka ce a mustahabbi ne wa huwa ma ya ataqidahu al-kathir min amatin nas yau mare yace wannan shine kudiri da mafi yawan mutane a yau suka tafi a kansa wa an sun ce sunna ne wa'ansu sun ce mustahabbi ne da yawa daga cikin mutane haka suka tafi a wannan matafiya ne wallazi ya ji bu'i tikaduhu malam mai shawun ya ce abin da ya zama wajibi mu kudure a cikin zukatanmu annal azan cewa kiran sallah fardun alal kifaya wajibi ne amma wa'ansu suna ɗaukewa wa'ansu an fahimta yanzu a samu unguwa guda a ce duka ba mai kiran sallah ba wanda ya iya kiran sallah to unguwan nan gaba ɗaya masu lubi ne abin Allah amma idan an samu mutum ɗaya ya iya kiran sallah to zai iya ɗaukewa sauran wannan nauyin wannan shi ake nufi da fardu kifaya an gane ko akwai fardu ayin akwai kuma fardu kifaya fardu ayin shine dole ni sai na koya kai sai ka koya mu duka sai mun koya kamar abin da ya shafi tsarki abin da ya shafi alwala abin da ya shafi sallah abin da ya shafi qabli abin da ya shafi ba'adi abin da ya shafi azumi da abin da ya kama da wannan wannan suna ce masa fardu ayin wajibi na ne wajibinka wajibin mu wajibinsu kowa ya iya amma al'amari idan an ce haza fardu kifaya to duk cikin masallacin nan mutum ɗaya zai iya ɗaukewa kuwa an fahimta wannan shine bambancin da fardu ayin da fardu kifaya to malamai sun ce kiran sallah fardu kifaya ne mutum ɗaya zai iya ɗaukewa jama'ar masallacin gaba ɗaya idan an samu wani wanda ya iya kiran sallah to shikenan ya wakilci dukkan wani wanda yake karkashin kiran sallah sagun Allah amma in aka rasa mai kiran sallah to wajibin waɗannan mutanen ne su tattali wanda zai musu kiran sallah ko su biya mai kuɗi ya je ya koya ko su nemi mu malami ya koya masa ko su ɗau nauyin sa ya je ya koya ya iya idan ba su yi haka ba to dukkan su masu laifi ne a gaban Allah to idan mun fahimci wannan karatun za mu ga ashe a he lalle ilalla ladananmu sun ɗauke mana wani nauyi wanda ba don su ɗin ba da mu ɗin he Allah ya tutse mu ya tambaye mu a gabansa an fahimci wannan duk ladani wanda zai yi kiran sallah a masallaci ratibi wanda ake kamsu salawat to babu shakka ya ɗaukewa duk al'ummar wannan zagagen nauyin wajibcin iya kiran sallah domin shi ya ɗau nauyin ya ɗauka zai yi in aka rasa kuma wanda zai kiran sallah to wajibi ne a tattali mutum ɗaya a cikin al'ummar wa yankin yi kiran sallah wannan shine bambanci abin da ke karkashin fardu kifaya da fardu ayin to wannan malam ya ce kiran sallah fardu ayin ne fardu kifaya ne wajibi ne amma wani ya wakilci wa ansu wa bihi qala ibn taymiya wannan magana ta cewa kiran sallah fardu kifaya ne to da shi malam ibn taymiya ra'ayinsa kenan وقد أزاه ابن قدامة في المغني مالك ابن قدامة cikin littafin sa al-mughni mujalladi na 1 shafi na 427 ya kawo wannan magana ila aksar ashabi ahmad zuwa ga mafi yawa daga daliban imamu ahmad bin hanbal wa bihi qala al-imam al-hajjawi al-maqdisi fil iqna haka ne shi wannan malami ya faɗa cikin littafin sa al-iqna a mujalladi na ɗaya a shafi na ɗari hudu a shafi na ɗari ɗaya da saba'in da biyar waje alahu al-mazhab kuma a wannan ya tsara mazhabarsa a ka cewa kiran sallah fardu kifaya ne wajibi ne amma wanda wani ya iya ɗauki wa wani ƙala shekul islam ibn taimiyya mala ya ce shekul islam ibn taimiyya ya ce wa amma man za'ama annahu sunna amma wanda ya kudire a ransa cewa kiran sallah sunna ne bi ma'ana annahu la isma ala tarki to wannan shine gabar da yake so ku fahimta cewa kamar babu zunubi idan an bar kiran sallah a yaran malaman fiqh zan ƙara maimaitawa idan an ci abu kaza sunna ne to wannan matsayin ya dauka yusabu fa'ilahu wa la yu'aqabu tarikahu wanda ya aikata za a bashi lada amma wanda bai yi ba ba za a azabtar da shi ba amma kaman farilla yusabu fa'ilahu wa yu'aqabu tarikahu idan malamin fiqh ya ce haza fardun to idan kai wajibi ne kai za a baka lada idan kuma ba kai ba za a kama ka da zunubi amma idan ya ce haza sunna to ana kwadaitar da kai kai akwai lada amma rashin yin babu zunubi to mala ya ce duk wanda ya fahimci kiran sallah cewa rashin yin kiran sallah ba zunubi babu uquba wala uquba fa haza kabau to yace wannan kuskure ne ka fahimci cewa an kiran sallah kawai kamar wani abu ne an ga dama ayi idan an ga dama ba za a yi ba to wannan yace duk musulmin da ya fahimci wannan kuskure ya fahimta an bai ana fahimta fa innal azan mala ya ci gaba da cewa domin shi kiran sallah shi'aru darul islam wata alama ce da take nuni cewa na garin musulunci a fahimta duk inda ka je kaji ana kiran sallah to kai tsaye masu kiran sallan nan yan uwanka ne musulmai domin duk wanda ba duk wanda ba musulmi ba ya kiran sallah sha'air ne na musulunci wani identity ne na musulunci kiran sallah wani abu ne da yake bayyana kan cewa wannan gunda kake jin kiran sallah musulmi ne abu kini shi sha'aru darul islam alladhi sabbata fi sahih wanda akwai hadisi ya inganta cikin littafin bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yu'alliqu al-istihlal ahla ad-dar bi tarki idan an je za a yi yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a afkawa wannan garin da yaƙi idan ya ji ba a kira sallah an fahimta kuma iya cewa a kame daga yaƙar garin idan ya ji kiran sallah ga kun ga babu shakka a kiran sallah sha'air ne na darul islam malai yake cewa fa kana yusalli subh a galabiya manzon Allah idan ya je garin da za a yaƙa sai ya tsaya yi sallan asuba summa yanzuru sai ya dan dakata fa'in sami a mu'azzinan idan ya ji wannan garin da aka shirya za a yaƙe shi idan ma'aikin Allah ya ji sautin kiran sallah a garin lam ya gudu ai lam ya hajji sai ce karku afka masa a dakata an fahimta wa illa idan ko manzon Allah ya ji an yi kiran sallah har gari iya nema ya waye bai ji kiran sallah a garin ba to amara bil hujum sai ce ji afka musu to ashe kun ga kiran sallah iya bayyanar da yanki musulunci ko akasin musulunci to ashe ba abun wasa bane kiran sallah ba abun wasa bane kuma kiran sallah kamar yadda malamai suke faɗa da an san irin lada da alkhairan da ke karkashin kiran sallah ba za a bar mutum ɗaya a naɗa ya ce shi ne ladan dimun daimin a masallaci ba da sahun gaba da kiran sallah da sallar asuba duk suna da wannan fallolin da mun san lada da darajar ke karkashin waɗannan abubuwa to maza la tala atawhuma walau habawa da mun zo wannan abubuwan ko da rarrafe ne domin irin falala da alkhairin da ake yi ba karkashi sai malik ke cewa wa ilal wuju zahaba shaukani imamu shaukani wanda ya littafin nailul awqar ya ce kiran sallah wajibi a fahimta sa wajibi kuma wannan shine fahimta ta mafi yawa daga cikin malaman musulunci kiran sallah wajibi ne domin manzon Allah har a yanayin tafiya ma to iya sawa idan lokacin sallah ya kira sallah ko a jeji ne sai sa a kira sallah sannan kuma a yi sallah manzon Allah baya barin kiran sallah wani lokacin ma da kansa yake cewa arihina biha ya bilal bilal ka kira sallah ka sanya mana farin ciki bilal kira sallah mu ji daɗi a cikin zukatanmu kira sallah mu huta an fahimta domin kiran sallah wani abu ne da yake nuna cewa bawa Allah iya kiransa kira ne daga Allah zuwa ga bayi idan an ce Allahu akbar to sanar da kai ake fa wannan mafi girman to yana buƙatar kai yana neman ka idan an ce gabar hayya ala salah hayya ala salah ku taho ku zo ku zo zuwa ga sallah shine ma'anar hayya ai ta'ala ku zo ana kiran ku ayi sallah idan an zo gabar hayya ala falah to ku zo zuwa ga babban rabo ana kiran musulmi su zo zuwa ga babban rabo shine yin sallah cikin jami'i an fahimta wannan shine lafuzan da ya kunshi ma'anar kiran sallah ku zo Allah na kiran ku kuma ƙur'ani ya riga ya ce ya aiwa lazina amanu su jibu lillahi wa lirrasul iza da akom lima yuhyikum ya kuma su imani ku amsa kiran Allah sannan ku amsa kiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suka kira ku domin su dora ku akan abin da za ku rayu an fahimta amsa amsa kiran amsawar mai kiran sallah ka zo masallaci to amsa kiran Allah kake domin Allah ne yake kiranka ka zo kuma ka zo kuma dama daga cikin dalilan halittarka ko kuma dalili mafi girma cikin halittarka don ka yi wa Allah bauta ne wa makalakatul jinna wal insa illa li abudu an fahimta to imamu shaukani ya ce kiran sallah wajibi ne a cikin littafinsa a as-sayyid mujalladi na 1 shafi na 196 wakal sadiq hasan khan mala yace as-sadiq hasan khan ya ce aqulu hadhihi al-ibara shi ma ya faɗi wannan ibara ɗin wannan nuni kan cewa kiran sallah wajibi ko kuma ya aqulu hadhihi al-ibara min a'zami sha'air al-islam ya ce kiran sallah yayi ibara zuwa ga kiran sallah ya ce iya cikin mafi girman alamu da yake nuna isar musulunci zuwa sha'air shine alama inna safa wal marwa min sha'airillah an gane ko min alamati ibadillah min alamati da'atillah kiran sallah iya cikin alamun nuna cewa wannan gun musulmai ne kuma suna amsa kiran Allah subhanahu wataala wa ash'ar ma'alimuddin kiran sallah iya cikin manya-manyan abubuwa wanda yake nuna wa al'umma cewa ana yin addinin musulunci a gudu ma'alimuddin ko abin da yake koyar da al'umma zuwa ga addini fa innaha waqa'atil muwazaba alaiha منذ شرعها Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kafu shine mawazaba abinda ba daga kafa ke ya kafu yau da gobensa yau da gobensa akan kiran sallah da umarni ayi kiran sallah منذ شرع منذ شرعها Allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sharanta kiran sallah tun lokacin da aka shar'anta kiran sallah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bari an daga kafa game da kiran sallah amma ana fahimta tun da aka dawo garin Madina kiran sallah a garin Makka baya yiwa domin a lokacin garin Makka a musulunci ba shi da ƙarfi hasali ma farautar musulman ake ana kashe su ana kama su ana daure su amma lokacin da aka dawo Madina to an samu daular musulunci ta zauna musulunci yayi ƙarfi ya samu goyon baya to aka shar'anta kiran sallah a gari madina kiran sallah da yin sallar jami da yin sallar juma'a da yin sallar idi duk sai da aka zo garin madina aka shar'anta su amma wajibcin sallah tun a gare maka an ce a yi sallah amma da yake ana rayuwa ta takura rayuwa ta rahin yanci rayuwa ta ana farautar ku to ba a kallafa wa musulmi wajibin yin jami a gari maka ba ko a yi juma'a ko a yi idi ko a kira sallah duk wannan sai da aka dawo hijira garin madina sannan musulunci ce wannan dole ne to mali ce tun da aka shar'anta kiran sallah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqa'atil mawazaba alaiha ya kafu kuma ya doge akan kiran sallah tun lokacin da aka shar'anta shi ila an mata rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi laylin wa naharin wa hadrin wa safrin har lokacin da manzon Allah Allah ya karbe shi sallallahu alaihi wasallama malai ce fi laylin wa nahar a dare kamar kiran sallar magriba isha asuba nahar kamar kiran sallar azhar al'asr ba a daina ba wa hadrin manzon Allah iya zauna a gida duk sallah sai an kira mata sai an kira sallah wa safrin haka nan manzon Allah idan iya tafiya kowace sallah zai sai ya sa an kira sallah a yanayin tafiya ba walam yasma bi annahu waqa al-ihlal biha malai ce ba mu taba ji ba an ce manzon Allah akwai lokacin da yace a dan huta game da kiran sallah ba taba yi shine walam yasma bi annahu waqa al-ihlal biha aw tarqis fi tarkiha ko yayi dan sako sako ko a dan yi sakaci sakaci ko an dan kirga wa an so kwanaki ko ta ni ba yi ba ba taba samun ruwayan nan to ashe kun ga duk aikin da manzon Allah ya kafu har Allah ya karɓi rayuwarsa a ka to babu shakka aiki ne wanda yake da girma a cikin musulunci wanda haka sahabai suka ɗora a bayansa suka tafi haka nan tabi'ai haka nan tabi'u tabi'i haka nan abin ya zo har ila yau mina haza saboda ka wajibi ne wannan ibada ta kira sallah yan uwa mu samu mu tabbatar da kan cewa ana yin ta kamar yadda shari'a ta tabbatar manzon Allah sai dai ya zabi Bilal ya zaɓi abdullahi bin umar maktu har ma yake cewa in za ku yi ladanai ku damu masu murya ku naɗa su a matsayin ladanai don muryarsu ana so ta yi nisa a jiyo ta daga nesa iya cikin irin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar game da naɗa ladanai ko kiran sallah ko abin da ya kama da wannan maliki cewa wa qad tulifa fi wujubihi malai ce to kiran sallah wa an so daga cikin malamai sun so musa bani game da cewa wajibi ne ko ba wajibi bane amma ya ce wa zahir alwuju magana mafi fitowa fili a zahiri kiran sallah a masallacin da ake kamsu salwa da wajibi an fahimta shi yasa koda an samu makara an zo a makare har lokacin sallah ya shiga ba a kira sallah ba to wajibi ne limami ya ba da dama a kira sallah ko da lokacin shiga sallar ya yi a kira sallah din ko da an makara za mu yi gaba za mu ji gunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya makara a wata tafiya har rana ta fito ba su sallan asuba ba amma sai da yasa Bilal ya kira sallah a lokacin sannan aka yi sallan asuba bayan rana ta fito saboda haka duk wanda suka makara masallacin su to ba daidai ba ne a ce kawai a tada sallah daga zuwan liman ba a kira sallah ba a wajibi ne a kira sallah domin wani agogonsa ko har masa fitowa masallaci sai ya kira sallah ya sa a yanzu ya ‘yan uwa bayan kiran sallar kun ga irin wannan abin maganar iya cikin abin da malamai suka ce yi ma iya cikin wajibai a yau don za a ga mutum makocin masallaci amma ɗari bisa ɗari ya ba da amincewarsa da yardarsa da kulawarsa sai ya ji kiran sallar zai je masallaci ba ruwansa da lokacin rana lokacin sallah a rana ba ruwansa da lokacin sallah a agogo ko a inuwa a shi menene zai azzama shi ya bar abin da yake taho masallaci kiran sallah ne kawai to kaga duk lokacin da al'umma suka raja'a suka ta'allakar da ibadarsu ta sallah kan wani abu to ya kamata abin nan kar ai saka cire shi kun ga jami'i mutum ai jami'i ɗaya bashi to ina sanar da kukan cewa ba wata asara da zai yi a wannan shekarar fiye da wani al'amari inda kai musulmi ba fa wai ka rasa sallar gaba ɗaya ba kar kai a'a ai jami'in sallah ba kai ka zo kai sallah daga baya kai kadai to a wannan shekarar dai babu abin da zaka yi na hasara kamar wannan alabar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka yi sallar la'asar jami'i ya kubuce masa bai jami'i ba yace faka annama autara ahlahu wa malahu kamar yayi hasara dukkan iyalansa da dukkan abin da ya mallaka ka kaddara Allah ya ma iyali ya ma dukiya ya ma kaza ya ma kaza ka fita kai kadai ka dawo ka ga gurbin gidan naka ma babu shi duk wani daga cikin iyalanka babu shi in dukiya gare ka ta kadarori da shaguna da waye duk babu ka dawo kai kadai a duniya duk abin da ke kasanka na mallaka da da kasanka na iyali babu to mazala ce wanda irin sallallahu alaihi wasallam bai kai wannan mutumin asara ba an fahimta kai ya buwa asarar wannan bata kai wanda ya rasa sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar wannan yasa sahabbai idan har Allah ya sa wani dalili mai ƙarfi ya sa mutum bai samu jami ba zo ake aiki mai jaji wani shi haka abu ya faru a to Allah mai da alkhairi Allah bai da alkhairi haka ake yi amma yanzu za ka ji kawai mutum jaje bai samu jami ba ya ce wani mahaukaci ne ga rabar da Allah wai ya zo iya mun jaji wai dan ban samu jami ba wai dan ban samu jami ba a yau mutanen yawan ka za su faɗa ba amma magabata sun san me ake nufi da jami imamul hasan al-basri yake cewa a fahimtarsa da research nasa game da sallah ya ce da a ce rukunan musulunci zai tashi daga biyar ya koma shida to iya ganin a fahimtar sallar jam'i za a sa ta zama ita ce ta shida domin yadda manzan Allah ya karfafi sallar jam'i har ya koma ga Allah an fahimta abinda nake so mu kai kansa shine a galabiyarmu mun raja'a mun ta'allakar da zuwa jam'in mu sai mun ji mutsallar su masallaci to kun ga ashe in mun san hakan duk irin wani tanaji duk irin wani shiri duk irin wani karfafar kwamitin masallaci da zami kada mu yadda a samu matsala ta abin magana to wannan wajibin kowane masallaci ne sai wannan don domin a ƙaddara masallacin nan namu iya cika har baki a samu wata sallah a zo ba a kira sallah ba ba a ji ala sifika ba ta samu matsala a yi sallah ba su fika to da kyar za ga raba masallacin ya cika haka ne kuma haka wani da kyar za ga raba masallacin ya cika sahu biyu malam matu mala ya ce sahu biyu to kun ga ashe wannan magana da nake so mu fahimce ta ba karar magana ba ce in dai mun gane hasarar jam'i hasara ce mai girman gaske to kar mu yadda mu dinga kishirwar yiwa abin maganin mutalaci yasa kowane masallaci su samu safaya na abubuwan maganarsu domin kayan nasara iya iya lalace yanzu yanzu nan kuma in aka saki aka yi sallah ɗaya biyu uku ba abin maganan nan to wallahi al'ummar da za su yi hasarar jami'i Allah ne kaɗai san su saboda ka duk abin da zai kai ga kai asarar jami'i to ana so ka mai shiri kar wannan abin ya faru a gare ka ana fahimtar wannan to wannan shine abin da malamai suke faɗa malai yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai bar kiran sallah ba a zaman gida ko a tafiya ba a taba ji manzon Allah yayi sakaci ko ya ba da sassauci game da addinin kiran sallah ba haka nan malamai sun ce kiran sallan nan wa'an sun ce wajibi ne amma malam ya ce zahirin magana wajibi ne domin a li'amrihi sallallahu alaihi wasallam bi zalika domin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya babu da umarni a kira sallah yace ghairu hadisi ba ma hadisi dai ba a hadisai masu yawa akwai umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kira sallah wal hasil abin da yake shine ya tabbata annahu ma yanbaghi bai dace ba inji malam mai shawo bai kamata ba fi misil hadhihi al-ibada al-azima a irin wannan ibada mai girman daraja ta kiran sallah da yin sallah an ya taraddada al-mutaraddid fi wujubiha a ce kana mawai kokonto kana kokonto kana kaiwa da kawowa kan cewa wai wajibi je ko ba wajibi ce yace bai ma kamata ba in dai ka san girman sallah to bai ma kamata a ce kana kokonto game da kiran sallah wajibi ne ko ba wajibi ne ba yace ita wannan magana ashhar min narin ala alami wa adillatiha wa adillatiha hiya ash-shamsul munira yace magana ce a fili kamar an kunna wuta akan tudu kowa zai iya gano ta ko kuma yace kamar rana al-munira rana mai haskakawa kamar rana ta fito akwai shakka cewa ta fito ko ba ta fito ba ai ba wannan kokwantan ai to malai ce in dai har ka fahimci karatun to wannan shine ma'anar kiran sallah dalilan da hujjojin sun fi ma ƙarfin a dinga kokwanton wai wajibi ne ko ba wajibi ba ne sai dai mu tsaya kan ciya wajibi ne amma wa'ansu ɗaukewa wa'ansu daga cikin ma malamai akwai masu cewa a matsayinka na musulmi wajibi ne ma a cika iya kiran sallah ko da ba lada dai ba ne ai akwai lokacin da za ta kama kai kiran sallar ko wasu yanzu ana leƙa gofa ina ladan yake gafa mutane wajen arba'in a masallaci amma ana waigawa wane ya zo kuwa ina wane da yawa har yanzu a masallatan ma na samun irin wannan kalar ina wane kuwa ai wane bai zo ba to a dan jirkinta a kira shi a waya kiran sallah amma da ihun wani abu ne to kowa ya iya yi ko wata zalaka ko ba da labari sai kowa ya iya nasa amma ibadar kiran sallah sai ga har nema aiki har ciki aiki a matsayinka na musulmi ya kamata a ce ka iya kiran sallah ko da ba ladadi bane kai ko da ba ka kiran sallah a masallatai a haƙƙinka a kuma yadda kiran sallah yake a musulunci ya kamata ka iya ya kamata ka iya ko da kai kaɗai ne kana tafiya ko kai ne jagoran tafiya ko da iyalanka an ce idan sallah ta tsaye da ku a jeji a kira sallah sannan kuma a yi sallah wannan shine koyarwa addinin musulunci to sai malai ke cewa a wannan shine dalilai masu nuna cewa kiran sallah abu ne mai ƙarfi a cikin musulunci kuskure na biyu in ji mala alƙaulu bi adin mashru'iyyati al'azan wal iqama lin nisa wa'ansu daga cikin musulmai masallata sun ce ba dole bane kuma ba ma shari'a bace a ce mata su yi kiran sallah an za su yi sallah ko su yi iqama alƙaulu bi admi magana da kan cewa ba dole bane shari'a bata kallafawa mata kiran sallah ba ko ta da kama idan za su yi sallah malai ce fahimtar wannan kima kuskure ne yu'allilul qa'iluna bi hadha ar-ra'i masu magana kan wannan ra'ayi kai masu magana kan wannan magana sun faɗi magana da wata ra'ayi bi anna sautul mar'a aura sun ce muryar mace al'aura ce wannan kuma khilaf ne bainal ulama akwai masu cewa muryar ta al'aura ce kamar irin su ibn hazm al-andalusi da irin su daudu zahiri sun ce mace muryanta al'aura ne an fahimta amma jumhur in na ce jumhur mafi yawa daga cikin malamai sun ce muryar mace kala biyu ce akwai murya wanda za ta nuna ita mace ce an fahimta to wannan kam in ba mijinta ba ko muharramunta haramun ne ce ba wani amma muryarta wanda ba ta nuna ita ya mace ba ce to idan dalili ya kama ta fidda wannan muryar wani ya ji ba laifi ta an fahimce ni kamar mace ta je wajen ganin likita muryarta za ta fitar ba kalkala kubura ba subura a gane ko a haka ne mana ba marere cewa dai a takaice ta fidda muryarta zahiri likita na zo kaza ne ke damuna haka ƙarshe mata a gaskiyar magana kenan ko ta je kasuwa za ta yi siyayya ita ma muryarta a zahiri za ta fito da ita ko za ta hau abin hawa na larura mota ko nafi to idan irin wannan larurar ta sa mata ta bayyana muryarta ba laifi ta ba amma muryarta ba irin muryar nuna ta ya mace bace shi yasa qur'ani yake cewa wala taqda'ana bil qawl fa yadma alladhi fi qalbihi marad wannan gwalangwasan maganar aka hana ta nuna ita mace ce tana marairaita tana kaza to shi aka haramta shi aka haramta ta yi wa wani namijin da ba mijinta ba ko ba muharramunta ba an fahimta amma karatun sallah idan har gunda za ta yi sallah ita ya mace akwai mazan da ba muharramanta ba za su iya jin muryarta to malamai sun ce za ta yi karatunta a suru ba sai an ji ba an fahimta wannan shine magana ta mafi yawa daga cikin malamai amma mace idan za ta yi sallah a gidanta a ɗakinta a gidansu a gunda mijinta ne ko 'ya'yanta ko babanta ko ƙannanta za ta buɗe muryarta ta yi karatu kaga wannan shi ma kuskure ne da yawa daga gidajen mana aikata za ga matarka da kai sai ita a ɗaki amma tana sallah baka jin abin da take ba a sai ka ce wancan daga murya da jin karatu haka ake yi haka ake yi kaga a cikin wannan karatu in ka ji kuskure za ka iya gyara mata kuma gaskiya bane saboda kan mace idan a ɗakinta ne idan a gaban muharramanta ne hatta sallar ma za ta bayyana karatu da malamai suka ce ba za ta bayyana karatun sallarta ba sai dai in za ta yi sallah a gunda ba muharramanta kamar tafiya ta kama ta a tashar mota ko ta je asibiti ko ma'aikaciyar ta je ma'aikata za ta yi sallah a gunda jama'a da yawa ba muharramanta ba to za ta iya yin karatun bayyana a surance akwai malaman da suka ba su wannan fatawa din domin kar wani ji muryar ta ya fitinu fahimtu wannan shine amma idan a junansu ne a cikin mata idan a cikin muharramanta ne idan a gidan mijinta ne idan a gaban 'ya'yanta ne to yanda za ka bayyana karatunka a sallah haka za ta bayyana an fahimci karatu? to kun ga wajibi ne maɗau matakin gyara a galibi a gidajen mu duk wannan dalin ake matanmu ƙannanmu ba ma jin murya su a sallah ko ba haka bane suna yin sallah su kowace asuru asuba asuru magariba a ɓoye isha'i a ɓoye za ta ɓoye abun da wani namijin zai iya jin muryar namijin kuma muharramunta ba amma in kai mijinta ne ko gaban babanta ko kannanta ko ƴaƴanta za ta bayyana karatu da masallah wannan shine gaskiyar magana abin da malamai suka rinjaye an fahimta to malam yace wa an sun ce sautin ya mace al'aura ne wa hadha itiqadun sa'ib baina awamin nas yace wannan kudirin a ce muryar ya mace al'aura ce a ko'ina ba a keɓattaccen ku ba to wani kuskure ne wanda da yawa daga cikin mutane sun hau kan wannan kuskuren sun tafi ko kuma itikadi ne sa'id bayan awamin nasi khassa wanda ya haɗu a gun amawan mutane idan ya ce awamun nas to gama garin mutane wanda ba su da alaƙa da addini da karatu haka suka ɗauka kamar da malaikawa ne amma wasawab abin da ke shine daidai allazi takhayyara bihi al-asar ko tukbira bihi al-asar thabita wanda aka samu athar maganganun magabata suka tabbatar aka warada zalika wanda suka tabbatar da wannan din daga cikin gashi nan fa an aisha ta radiyallahu anha mala ya kawo hadisin na aisha Allah ya kare dare ita ummul mu'minin as-siddiqa bint siddiq Allah ya kare dare ita annaha kanat nana aisha ta kasance tu'azzin tana kiran sallah kaga in laifi ne mace ta yi kiran sallah nana aisha ba za ta yi kuma gaskiya ba ne manzan Allah kuma ya ce ku karɓi rabin addinin ku a gunna na aisha kuma tana cikin sab'atun fawqal alfi kullihim tana cikin sahabbai bakwai da suka rawaito hadisi sama da dubu kowanne daga cikin su akwai na Aisha ce ta rawaito hadisi daga manzon Allah sama da hadisi dubu Allah ya kare da ita hasali ma duk cikin mata ba macin da take da riwayar hadisi kai mana na Aisha an fahimta kuma tun manzon Allah yana nan da rayuwarsa idan an zo mace ta mai fatawa sai ya tura ta gida ta je ta damuna na aisha an fahimta idan al'amari ne wanda ya shafi mata a keɓance sai ya ce a ji'a ne a samu na na aisha a gida ta yi bayani domin yadda da karatunta da yi yadda kuma da iliminta da yi duk su abdullahi ɗan abbas su abdullahi bin jubair da sauran sahabbai da yawa duk ɗalibanta ne sun yi karatu a gunta na addini to kaga ashe in kiran sallah a gun ya mace kuskure ne ko laifi ne na na aisha ba za ta yi ba an fahimta wato ƙimu kuma na na aisha tana ta da ikama tana ta da ikama amma a ina ina abin tambaya a cikin masallaci a a cikin maza a za ku ji inda take an fahimta sai ma ne ce wata ummun nas afuwan wata ummun nisa tana yi wa mata ‘yan uwanta limanci idan sun haɗu mata su yi su za ta kira sallah a cikinsu za a zo a yi sahu a ciki za ta tada ikama za ta yi limanci wa na na aisha a cikin mata ‘yan uwanta an fahimta amma limancin mace ba gaba take ficewa ba a tsakiyar sahu take tsayawa an fahimta ko da 'ya'yanka mata ko da iyalinka a gida za su yi jam'i ya halatta amma ita limamiyar ba gaba za ta wuce ba a tsakiyar sahun gaba za ta tsaya amma ƙa'ida ne sai ta yi su yi ƙa'ida ne sai ta aikata su aikata amma ba gaba irin na maza za ta wuce ba an fahimci wannan na na aisha allah ya ƙara yarda da ita tana kiran sallah tana ikama tana yi wa mata ‘yan uwanta limanci, amma wata ƙifo wasu na tana tsayewa a tsakiyansu ne, ba gaba take wucewa ba kamar yadda liman na ke wucewa gaba. An fahimta? Kunga ita ma wannan sunar da yau da wahala ga mata suna aikata. Za su taru a gidan biki sama da su ɗari. To a gidan biki ma ana buga ganga wata sallama ba ta yi ba. Ko ba gaskiya ba ne? Ana ta ihu, ana buga ganga, ana kira, ana rawa, wata sallama ba za ta yi ba. mai kokari ce ma ya ta dawo gida za ta yi to amma har in dai yanda ake zazzaga ilimi mata suna ta karatu to duk inda kuke mata kuji yanda sallah take wajibi akan ɗa namiji aka take wajibi akan yanda sallah take wajibi akan ɗa namiji yi ta a lokaci haka nan take wajibi akan ƴa mace ta a lokaci an fahimta duk abin da kike yi to ki saita lokacin sallah iyaye ki sallah ke saukin da shari'a ta baki ke jam'i da bin jam'i ba dole ba ne a gun yamaci yadda bin jam'i yake dole a gun namiji to bin jam'i ba dole ba ne a gun yamaci shi ne sauƙin da shari'a ta ba su amma yin sallah a lokaci wajibi ne an fahimta wajibi ne ku maza da kuke zuwa gun karatu kuna karantar da iyalanku wannan musamman musamman sallar magariba wa'ansu matan suna ɗauka dalilin yin girki ko dafa abinci ko hidima wa miji wai wannan dalili ne da zai iya sa har lokacin sallah ya fita ba ba wannan ba dalili ba ne yin sallah umarnin Allah ne kuma da ke da mijin naki duk ƙarƙashin umarnin Allah kuke bi an fahimta ki saita girkinki ki saita abincinki ana kiran sallah magarba ki sallah wannan shine ka'ida shine daidai kuma in ka ga iyalinka tana sakaci da wannan kai mata fada ka zare mata ido akan wannan domin in kai wasa Allah zai damke ka a kiyama tana sakaci da sallah addinin ta iya wuyanka kai aka rataya wa koyawa addinin ta an fahimta a nuna musu kan cewa ko baka gida daga taji masallacin kusa da yi kiran sallah ta fatse abin da take ta yi sallah azhar ce la'asar ce magariba ne isha'i ne asuba ne in dai ta san lokaci ya shiga to shikenan ita ma Allah iya kiranta ta zo yi sallah ai qur'ani ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har can wasakina la kasina wa zakirat ya sa maza Allah ya ce su mata ‘yan uwanmu ne a addini ka faɗa da ka faɗa muke tafiye da su a addini akwai sam abubuwa dai da shari'a ta ɗauke musu sanadiyar rauninsu ko yanayi irin nasu amma a galibiyar abubuwa tare muke da su an fahimci wannan saboda ka sallah wajibi ne ka nusar da iyalinka yin sallah a lokaci yin sallah a lokaci bin jami'i a kunta ba dole bane amma ta yi sallah a lokaci wajibi ne wani abu da mata suke aikata da kuskure za a ga a galabiya in mata suna sallah suna haɗe kafafuwansu ko ba haka bane za a ga a tsaye suke amma kafafuwansu a haɗe suke malam su ma na sama wannan da yawa za a gani dai ina fahimta cewa suna haɗe ƙafafunsu a tsaye haka ne ana samu ko to shi ma wannan kuskure ne ba yi da wani dalili a shari'a ba yi da wani dalili a shari'a saboda ka yadda namiji zai tsaya a sallah haka mace za ta tsaya an fahimta yadda namiji zai wata uliyu na alali sala ala sadr haka mace za ta yi ta ɗora hannunta na dama kan hawa ƙirjinta haka za ta yi an fahimta yadda za ka yi shiga ta kamala ka yi sallah haka za ta yi shiga ta kamala wannan duk ɗaya ne da mu da su saboda ka wannan iya cikin kusakuran da magidanta za su dinga nusar da iyalansu manzan a nana aisha ruwaya ta tabbata tana kiran sallah tana ikama tana limancin ya mata yan uwanta tana tsayawa kuma tsakiyar su wa kad zaba shaukani fi sayyid imamu shaukani ya tafi a cikin ladiyayi matsaya a littafin sa sayyid mujalladi na ɗaya shafi na 197 ila wujubi zalika fi haqqihinna idan mata suka taru to haƙƙi ne wajibi ne su kira sallah wajibi ayi iqama wajibi wuce musu dabi an fahimta wannan fahimtar imamu shaukani ce kaga idan za a yi taron suna a gidanka ka tabbatar ka faɗa musu wani idan za a yi biki a gidanka mata sun taru ka tabbatar ka faɗa musu wani to hajiya idan lokacin sallah yake kira sallah ba haka ne mana sosai hajiya to in lokaci yayi kuna wannan hidimar kina ganin lokaci yake ba sai a kira sallah to ai addini kai dama aka yazo dama bada al-islamu gharib wa sayudu gharib a bako yazo kuma bako zai koba kun ga wannan karatu ne muke karantawa sunnance wanda yazo daga babban gida gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane kaga ashe rashin aikata shin kuskure kuma rashin sabo ne kuma dole in za ka yi kam sai ka toshe kunnanka matan matsaya za su na kallanta to me za mu gani mace da kiran sallah to amma kana da dalili dama kuma shi musulunci abin da ya fi bukata dalili amma wane ya ce wane ya ce zuwa na sun ce dubba ruwanka da wannan don me ka aikata ga dalili na saboda me kai ga dalili shi kenan fakat abin da musulunci ke bukata kenan amma in dai ka ce maganganun mutane za ka bi to wallahi kana ji kana gani wani abu da yawa ba za ka shi wa in tuti akasara man fil ardi Allah ya ce yudilluka an sabilillah in dai dole sai ka dada da musu mutane da yawa daga cikin mutanen ka da suke ban kasa to za su fadda kai daga bin hanyar Allah kai kokarin rike dalili a duk abin da zaka yi na addini an fahimta imamu shaukani ya ce wajibi a cikin haƙƙin mata amma li'annahunna shaqa'iqur rijal domin su mata ƴan uwan maza ne wajen gabatar da addini an fahimta wajibi ne mu dinga karantar da iyalanmu irin wannan karatu abinda nake so mu kai kansa shine kaga amanar addinin iyalinka wallahi tana wuyanka kuma in baka sauke ta ba sai Allah ya tambaye ka alahira an fahimta wajibi ne in ka auro ya mace kamata training a ce duk wa'ansu abu basic na addini ta iya shi abin da ya shafi tsarki irin nasu na mata da harkar jina ne nasu na mata da abin da ya shafi sallah da lokacinta da abin da ya shafi azumi da abin da ya shafi kaza da kaza da kaza nasu wannan bawai ba lallashin ka ake ba dole ne dole ka zauna ka koya mata idan baka iya ba ka nemo wata malama da zaka biya ta ta koya mata idan baka yi wannan na biyu ba ka samu makaranta da ka aminta da ita da ake koyar da mata addini kai da ta yi to malamai sun ce in baka koya mata ba baka nemo mai koya mata a gida ya koya mata ba baka kai ta gunda za a koya mata an koya mata ba an ci in wani abu ya taso mata a addinance ta rasa yadda za ta yi ta warware shi idan ta fita ta nemi ilimi ko ba sanin ka ba ta da laifi wannan fatawar malamin fiqh ce in dai baka koya mata ba baka nemo wani a gida ya koya mata ba baka kai ta makaranta an koya mata ba kuma wani abu ya taso mata a addini ta rasa yadda za ta warware shi an ce ko da saninka ko ba saninka in ta fata ta nemo wannan ilimin ta dawo ba ta yi wa Allah laifi kun ga ashe lalle ilalla kula da addinin iyalinka wajibi ne karka damu kai faɗanka kullum sai ba a gama tuwo da wuri ba ko ba a shirya yara sun tafi makarantar boko da wuri ba a'a ya zamto kana nuna damuwarka da ɓacin ranka in kaga tana sakaci da addini wanda kuma a galabiya maza gaskiyar magana muna sakaci game da wannan bada da wahala a yi rigima na aure da yake mummuna ta shiga rigimin aure a kira ka sulhu nan a ja ka sulhu nan a zo wajen ka sulhu da wahala ka ji miji iya blame na matarsa ba ta sallah ko tana sakaci da sallah shi yasa yake mata wannan abin da wahala ka ji wannan sai dai wani abu daban wanda ba wannan saboda ka addinin ya mace wajibi ne miji ya kula da shi wajibi ne wannan idan baka kula da shi ba akwai amanar da Allah zai tambaye ka alahir an fahimci wannan wakala annabawi imamun nawawi Allah ta'ala ya masa rahama a cikin almajamu'a yake cewa mujalladi na uku shafi na ɗari daidai iza azinat ai almar'a idan mace ta yi kiran sallah walan tarfa as-sawt lam yukrah idan bata daga sauti har wani ya jiyo bata kira sallah iya su ya su ta ji to bata aikata makaruhi ba ta yi daidai abin da ake bukata ta iya su ya so ta yi kiran sallah ta ji yadda ƴan uwanta mata a gidan da suke tare to in ba ta daga sauti ba ya fito waje sautinta to ta yi daidai wa kana zikiran lillahi ta'ala domin shi kiran sallah ambaton Allah ne kiran sallah ambaton Allah subhanahu wataala an fahimta a na uku inkaruhum al'azan lil fa'ita wa an su suna inkarin cewa sallah da ta kubuce mai ita ce al fa'ita wai ba a mata kiran sallah kamar za ka rama sallan azahar da la'asar bayan lokacinsu ya fita ko a tafiya kuke ko kai kaɗai ne ko ku da yawa ne a ce sallah da ta kubuce lokacin ta ya fita da dalili mai ƙarfi da yasa lokacin ya fita baka yi ba to wa'an suna ganin wai ba za a kira mata sallah ba haka wai za a yi ta to wannan shi ma kuskure ne in ji malam yake cewa al'azan lil fa'ita la yaf'aluhu sawadul a'zam da yawa daga cikin mutane ba sa yi wa sallah kubutacciyar kiran sallah in sallah ta bar su to haka za a yi ta kawai ba kiran sallah as-sawadul a'zam ne al-kasra jama'a mafi yawa ke minan nasu daga cikin mutane ammatihim wa qasatihim amin su da kuma kibantattun su wa minhum man yazhab ila al-qawli bi adami jawazihi aw istihbabihi wa su ma suna ce ai ba dole bane ba halal bane wa suna ce ba ba ma musabi bane kama nasu ma min afwahi kamar yadda zaka ji daga bakunan suna faɗa wa qad sahha zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad dustai kaza wa qad tala hajibi shams wataran ya farka kuma rana har ta fito ba wa qala yace ya bilal ya bilal qum tashi fa azin bin nas ka tashi ka kira sallah wa mutane fa azin bi sallam fa azin bin nas bi salah ka kira sallah wa mutane fa tawadda iya kiran sallah aka ma alwala falan martafati shams lokacin da rana ta dago wa abyadat ta yi haske kama fa sallah sai manzo Allah ya tayi wa jama'a sallah kun ga sallar asuba ce amma har rana ta fito amma sai da manzo Allah ya ce a kira mata sallah wa fil hadisi akwai ya tabbata cikin hadisi ma yusbitu mashru'iyyat al'adhan lil fawaid abin da yake tabbatar da kiran sallah a sallar da ta kubuce ba a yi ta a lokaci ba wa bawwaba lahu al-bukhari imam al-bukhari yayi babi cikin littafinsa a cikin littafinsa yace babu al-azan ba'da zabil waqt yayi babi sukutum irin sallah bayan lokacin sallah ya wuce wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace wa fil mas'ala khilaf mashhur a wannan mas'ala akwai khilaf akwai sabani malamai yace amma wal asahu indana abin da yake tabbatacce a gunmu ingantacce inji imam an-nawawi isbatul azad a tabbatar da cewa kiran sallah ko sallar ta fita a yi mata kiran sallah bi hadisi qattada radiyallahu an wa ghairihi hadisin imam qattada da wani sa Allah ya kara yadda da su min al ahadith sahiha daga cikin ingantattun hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn hajar malik ibn hajar al asqalani Allah ya masa rahama yake cewa wa fil hadisi aidan a cikin hadisin kuma ma tarjama lahu wa huwa al-azanu li fa'iza shine abin da aka yi tarjamar sa wajen kiran sallah game da sallah da ta kubuce lokacin ta bita wa bihi qala shafi'i fil qadim haka nan imamu shafi cikin maganganunsa daɗaɗɗu ya faɗa wa ahmad da imamu ahmad bin hanbal wa abu saurin bin mundir shi ma ya faɗi wannan wal muqtaru inda kasirin min ashabihi magana mafi zaba a cikin da yawa daga cikin ɗaliban imamu ahmad dan hanbal sun tafi kan cewa kiran sallah wajibi ne ko da sallar lokacin ta bita an yu'azzin li sihatil hadith cewa kira sallah ko da lokacin ta ya fita domin ingancin hadisan da suka zo a ƙarƙashin wannan Allah ta'ala ya samu dace to ina ganin mun zo gaba da zamu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata za mu samu matsaya a nan sai mako mai zuwa insha Allah sai mu tashi wajen kusakuran da ake samu cikin ta da ikama insha Allah muna yi wa Allah ta'ala godiya kuma muna roƙonsa ya dafa mana ya taimaka mana ya samu lafiya mu kammala lafiya aqulu ma tasma'un assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh